صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق تلك الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan majalisi da muke karanta shafi na Imam Tirmidhi ɗaya daga cikin Bukhari kamar yadda muka kwana lati da wuce akan tarjuma ta Imam Tirmidhi Allah ya kace a kai za mu tashi kamar yadda mu fara so idan hadisai na ita wa tarjuma ta Imam Tirmidhi ma'ana tantaba ta shi imam musulmi abu isa muhammad ibn isa ibn saura ibn musa ibn zahari al-sami al-buhi al-tirmidhi al-tarif ko ke fi nasabi ne kaulani a amani ana wannan su ne sunan kunyarsa abu isa kunyarsa sunansa muhammad ibn isa dan saura da musa al-zahari al-sulami al-musa a turmizi kamar da muka wasu turmizi sunan garin su ne turmiza ma'ana ya dangata shi da turmizi wannan ya fi ana kiran da ya fi nazari a turmizi mutumin garin turmiza a tsarir ma'ana su shi ne makawo wanda a ƙarshen rayuwar ya samu wasu na idanuwarsa ya zama da cewa baya gani a tsarir sannan an yi kai dole da cikin nasarar da tsawara ne a karayi ma'ana ko tsawara ne guda biyu amma dai wanda ta yi inganci ce ta ya kawo wuri da ana bai tsara dari guda tara shekara dari guda bai hijira aka haife shi shi ainihin a turmizi wakila aka ce wani da shi kare shi buga wani kawai aka ce masu an an haife shi a wannan dare na buga ne shi aka ce kungi wakila aka ce shi ballan turmiza wani kawai aka ce a garin turmiza shiyuhu wa talamihu shehanansa da almajiransa أدرك الترمذي كثيرا من علماء الشيوخ وسمع منهم ويشترك مع بعض الأئمة أصحاب الكتب الستة في الرواية عن ستة شيوخكم معنى إيا الشيخين إيا المزري والسر سيارة كما نبي ليوا لكن مكة بعد من يمن يما لأنا حديثي يا رسول sannan kuma ya hada sheharai guda tara da dukkan ainihin wajen ainihin wasu kudin nan wanda suka zo wannan tafi guda shidan nan to ya haɗa sheharai da su akan sheharai guda tara ma'ana ya ɗauka a wurin wannan ya ɗauka shi ma kuma ya ɗauka a wurin sa wannan ya ɗauka a wurin sa sun haɗa har sheharai ne guda tara su ne waɗannan muhammad ibn bashar bundar wanda ake rasa bundar al-mutawaffa wanda ya rasu ainihin shekara suna ɗari biyu da hamsin da biyu kada aka haddasa bundaru to shehin ainihin turmizi ne shehin buhari ne shaikin muslim ne sai duka wani na ainihin wanda suka rawaito wannan a masu suka guda shi da su to yake cewa sannan kuma sun hada da muhammad ibn musanna abu musa wanda shi kuma rashi ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyu sannan ya rawaito a wurin zayyad ibn yahya al-hassani wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyu sannan ya rawaito a wurin abbas ibn abdul qadim al-ambari wanda ya rasu shekara ta hijira ɗari biyu da arba'in da shida abu sa'id al-ashad abdullahi ibn sa'id al-kandari shi ma da cikin shekaran sa wanda ya rasu shekara ta 257 sannan ya ra'a ya rawaito a wurin abu hafs amr ibn al-fallal wanda ya rasu shekara ta 349 ya rawaito a wurin yaqub ibn ibrahim ad-dawraki wanda ya rasu shekara 252 ya rawaito a wurin muhammad ibn muhammad al-qaisi al-bukrani al-baharani wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida hamsin da shida nasarar shi ne nasarar ibn ali al-jahdari wanda ya rasu shekara ta ɗari shida hamsin wayan nan suna daga cikin shaharan ma'ana shi ma mutum ne malamin hadisi sun fi amfani da shekarar rasuwa akan shekarar haihuwa ko shekarar rayuwa saboda shekarar rasuwa ita ce take nuna wane ya karbi hadisi a wurin wane ko ya ko bai karba a wurin wane ba sabanin shekarar haihuwa idan aka ga haife shi a shekara dubu biyu to ba ba faɗi shekarar rasuwarsa ba wancan ma an ce an haife shekara dubu biyu da misali ko goma ko dubu biyu da hamsin don haka ba faɗi shekarar rasuwarsa ba da haka to wannan ba zai baka hasken shin sun yi mu'afara tare ko ba su yi mu'afara tare ba da yake hadisi da muka yi kaza ya kawo ta a wurin wane ba ka san shekarar da yau fashi ba amma da sun faɗi shekarar da yau fashi shekarar kaza ne to da mutum ya ce haddasa na wane in wane in wane sannan shi din kuma aka ga mutum shekarar da rasuwarsa kaza ne kai mai magana da kake haddasa ni wani shekarar rasuwarka kaza ne wannan za a haɗa sai a gane cewa ko rayu da su ko rayu da ba don haka shi ba almuta wa kwala da suna sa wanda ya rasu wanda ya rasu a shekarar kaza wanda ya rasu shekarar kaza sai cewa ma da sharar ila annas tirmidhi an yi sharar cewa shi ma musulmi kana tirmidhi da imamu bukhari lalle fa an faɗi almajirin imamu bukhari ne saboda yayi karatu a wurin imamu bukhari akaza adhul ilm alhadith ya dauki ilmin hadisi a wurin imamu bukhari wa tafaqaha fihi ya karbi karatu fiqh a wurin imamu bukhari shi imamu tirmidhi wa sa'alahu ya tambayi imamu tirmidhi ba bukhari awwa da yawa wastafada min ya fa'ida su yawa a wurin imamu bukhari wa nazara sun yi munazara abin da ake cewa munazara shi ne malami da malami su haɗu wanda ya kawo wani ƙarin ilimi wanda ya kawo wani ƙarin ilimi wanda shi ake zama masa daza to sun yi tsakanin su da imamu bukari sannan wafafahu a wani wurin sun dace da bukari wa kalafu a wani wurin kuma sun saba da imamu bukari a ka adalci hawo da yanzu da mai fi ittibahin haƙƙi haifu tana kamar yadda yake al'adar wa'annan malaman idan sun ga cewa wannan abun gaskiya ne shi suke ɗauka ma'ana su hatsi maganar kuma wane ne in dai ba wanda fadin su hatsi ne kamar yadda shi wa kai wani shi ba ainihin a da ya kawo misali abin da ya kawo abin da ya shafi kabalu ya kawo hadisai na kabalu sai ke cewa to wa'inda ba su shi kawo tsari kuma ba su dace shi ko daya da haka shi kuma in dai magana ta haɗu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani to zai haɗe su kowa ya fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rage fadi a wajen ka alasta khilafin bayan Allah wa ghairihi يراه دليل الله وعين أماني بعد ذلك الرحمن تكالف من الله إن دعوة سنكاو حديثين to da shi ke sun kawo abu mai karfi na wani kan ka zauna a duba a ainihin wanne karfi da da shi da karfi amma tun su ba hadisi sun kawo har ma ya bada ainihin da yake zuwa wanda ya kawo hadisi da ya koda da ifi ne akan salalu to ba da kudin da zan biya shi amma kafin tsamin laburare na da tsamin laburare ainihin a halittu ba wa wani karo ya ta wurare yadda kuna ba wa wannan mutum ne kawo na cikin sai na sadadu da haka ke sa na kawo kabalu to a malikiya kuma an karfa ainihin abin da ya shafi kabalu da haka ne aka dinga cewa ɗan kabalu ɗan kabalu a farkon wannan lokacin sai daga baya a ɗauko wannan hadisin a gara mutum da shehu ainihin ya dogara aka ɗauka aka bi to da haka haka al'adar ba da gaske duk inda gaskiya take to za ka ainihin ɗauki wannan gaskiyar sai inda ainihin ya ya maka wannan ya maka gaskiya to haka ainihin al'ada ma duk yake shi ma ya tafi ai bukari wa kad arada al-bukhari hakika bukari yayi nufin an yi shadar tirmidhi ya kafa shaida ga almajirin sunan tirmidhi akwai shahada kayyima da wayannan malaman hadisi suke bayarwa sai su wai zuwa hadisi a gurin almajirin su ko da kwaya ɗaya ne hadisi kwaya ɗaya ka zo ka karwaito min shi ni ban san shi ba ka zo ka sai hadisa ne wani ko na san shi dauki hadisi a wurinka saboda in ba ka shaida kai din ma ka kai wani abu domin wayan hadisi ainihin ta kasu kashi kusan biyu ko zuwa uku akwai waya da za ka yi an shiru waya daga shege ne waya na roto hadisi a wurin sa zaman na ya fi shege na ne na san da haka sannan akwai ruwaya a karani wani kuma sa'a na ne na san shi tare kuke gwagwarmayar karatu hadisi sai ruwa zuwa jiki a wurinsa wani ana kiran sa ruwa ta akrani sannan kuma kuma akwai ruwa ta talami shehi ya ruwa a wurin almajirin sa ko da a cikin ya ragne don ya kara wannan almajirin girma to duk wanda ka zuwa jiki a wurinsa to ma'ana shi din kayan da shi ne to kamar bukari a sai ya ruwa a jiki a wurinka ka aiki din ma babba ne to don haka sai bukari ya ruwa a jiki guda ɗaya a wurin tirmidhi to shi ne ke fada ke zuwa yaro ya ruwa a jiki a wurin tirmidhi dan ya bawa sirrin shaida mai ainihin girma shahadar tsayyima ba sai bai ruka hadisan wahidan hadisi ɗaya da sak ya rojo a wurinsa ka har kimanin shi kamar adam manyan shehanai isma'ilin daga sun su hadisi man huwa asrar min daga wanda bai kai ba wa qad dafa abu isa al-bilal shi wannan imam musulmi sai ya ba da ruwa da yawa na neman ilimin hadisi wa sami'a falasan min al-qur'an min al-qur'aniyyin ya ji hadisi da yawa daga mutanen qur'ana ma'ana mutanen qur'ana ya ji haka hadisi da yawa a wurin su wal iraqiyyin da mutanen iraq wal idaziyyin da mutanen makka kenan idaziyyin ne ainihin makka wani tirmidhi asaru tirmidhi ya da ainihin asaru musannafat غير الزامن على المختصر الذي تقدم له منها banda wannan zalimin sabai din a zalimin muktasasin nan ya da sabai daban-daban ya da sabi da yake rasu al-shama'il muhammadiyya al-shama'il wannan zalimin sa ne wanda a yau sai aka hada shi a cikin ayyukan da bai zuri ina ganin wannan ma a ƙarshe an tona shi al-shama'il to wannan zalimin sa ne akwai al-ilal kitabul ilal shi ma ainihin ya kawo shi ilal da ainihin hadisi hadisi a sai hadisi da zaka da illa ko yadda ake samun illa hadisi kuma yadda kuka yi magana a sati da ya wuce ya yi kitabun jira ya yi kitabun zuhuri ya yi kan maganar zuhuri ya yi kan wurin duniya ya yi littafi na al'asma wal kuna littafin sunaye da alkunya ma'ana wani ana kiran sa alkunya sa kaza to ne asalin sunansa ya yi wannan littafi wa na da wurin sa amma dai shi wurin sirrin turmizin shi ne littafin da ainihin ilmi bayyana a cikin ainihin sunan ilmi tufiya wuisa shi wannan abu isa ya rasu fi rajab a watan rajab shekara ta 279 ya rasu a hijira ke da makan azarra ya zama makaho kafin ya rasu shi ya yi umri a ƙarshen rayuwarsa wani tirmizi a tsarin musallibatun da sunan a kairu sunan banda wannan sunan nasa aka yi da musulmai da yawa zakar a zakar ta masali musallaman sun masali da suke magana sun zama sun ambaci wani sunan gaba daya kana buƙatar ka je ka da shi wani sunan shi وقد تقدم ذكر أهم مساجد وترجمة الإيمان والرجوع إليها ونشير إلى أنه ليس لأبيه إلا ترجمة في تاريخ بغداد كسوة أحمد أهم مسائل نزلوا أبايا أفراد في ديوة الأك أحمده من تهذيب الكمال سير علامة نبلاء نكت الحيوان للسفدي سبع عندي رسوة لنشر أقدم والذي كان عشان ترجمة سكياكينا كذلك والتمول أيضا نبلاء wannan a manzan da shi ne wannan amalu da kitab wannan magana masu wannan ne masu nashar littafi suke magana a kan yadda suke aiki a kan littafi za ka samu da kyan da shi a wannan wurin za mu kuma yanzu asalin magana littafi shi turmiki ke bismillahir rahmanir rahim akbarna shaykh abu fati abdul malik ibn abul qasim abdullah ibn abi sahl al-harawi al-saruki fil ashr al-awwal min dhil idda sanata sabbin wa arba'in wa kamsubi'a ma'ana shi rayuwar wannan littafi shi ne yake wannan magana akbarana الشيخ أبو الفتي عبد الملك ابن أبي القاسم الصروفي تقول لك هنا رواية سوني دي الإمام كرم ده رواية الإمام الصروفي معنى شيء ولا شيء ولا أكبر يا فرد شيخ ما يتي يا روي فشل العشر الأول من ذي الهجرة إدراس هذا إبيام يكتب رواية ولا حديث شيخ كمان في مكة مكة sharrafa Allah Allah ya kara masa girma wa ana asma'u yadda to ni ina sauraro ma'ana yadda ruwaito hadisin sama'a ne dan daman ruwaito hadisi iya da hanyoyi daban-daban a ainihin maratibul tahammul kenan malamin hadisi suna kiransa maratibul tahammul yadda mutum ya dauki hadisi akwai wanda zai dauki hadisin sa kira'a akwai wanda zai dauki hadisin sama'a akwai wanda zai dauki hadisin sa izaza akwai wanda zai dauki hadisin sa munawala akwai wanda zai ɗauki hadisi rijala duk hanyoyin karɓar hadisi ne idan mutum bai ɗauki hadisi ta wannan wani bato ba da izinin da zai iya tsoron da wannan hadisi a ƙa'ida kawai da kai magana a baya hadisi ya da ainihin salsala to salsalan su nan shine akwai sama'a kamar yadda mutum ne ne fi girma sama'a shine shehi yana zaune na koyar da littafin hadisi kai kuma ka zo ba hadisin ka bude ba kana sauraron sa yana karanta yana karanta wannan hadisin kai kana cikin wannan almajiran saboda haka sama'a ne ka ji daga kunnen sa kamar yanzu yadda kuke karatu hadisi kuna ji daga baki na a kaddara a ce yanzu zaka je ka ce ka ji wani hadisi a wurina za ka dauko matsala za ka yi cewa haddasani wani kuki sa sama'a saboda ka ji kunnen ka akwai kuma kira'atar malamin hadisi zai zo ya zauna kamar yadda muka yi karatun sirrin na faɗi akwai shaimu mun yi zai cewa haddasa na ainihin ibrahimu shu'aib kira'atan alayhi domin abin da yi zama yi don ya zauna akwai mai karantawa wani karanta mana a cikin almajiran sai sai ka furta tirmidhi kana karantawa haddathani muhammad bin waya haddathani wani kana karanta hadisin yana jinka qira'atu alai kana karanta masa sauran almajirai suna zaune kowa ya buɗe jami'insa kawai dai inda wani ya ji yana da tambaya sai ya magana kana magana shi kiran sai a tsaya sai mai karatu ya tsaya sai ce to sai ka ce domin wannan wurin ban gane mai hadisi na yake nufi ba shi kuma sai ya tsaya ya yi bayani ya yi bayani ya yi bayani kana gamawa shi kiran sai mai karatu ya gaba da karatu shi kuma yana shiru don shi ba karantawa yake yi ba saboda karatu masu tafi na jikin karatun sai yana da yawa don haka idan ka tsaya a kowane hadisi sai ka zama ka bi shi kayi kaza kayi kaza kayi to ba za ka su ta yi ne gaba ɗaya ba to da haka sai ku karatu mai yawa saboda qira'atan alayhi ne to haka malaman hadisi tun daga farkon ilmin hadisi ya ga ake yi to wannan idan na zo yanzu misali ne cewa haddathani ibrahim bin shu'aib qira'atan alayhi ana karanta masa yana bi kuma ainihin muna bi idan wanda ya karanta karatu wanda ya karanta karantawa idan wanda ya karanta karatu wanda ya karanta karantawa duk wanda yake tambaya kuma sai ya tsaya ko hadisin da bai gane ba sai a tsaya a wata ƙarin bayani ko kuma shirin ya kawo su wani lumdan da akwai bayani a wurin da tsaya wurin shi kuma zai yi bayani ya yi bayani wannan hadisin ya bayani wannan hadisin to saboda haka wannan shine ta'ammul hadisi qira'atan alayhi kenan kamar kuma ainihin zaka iya cewa haddathani ainihin wane muhammad bin wane ko wane bin wane ainihin idazatar don kuma idaza har kawai zai zo ya ce maka wannan littafin littafin hadisi na ne na maka izini ka zai ka ruwaito duk a hadisin da ka ruwaito a cikin ni na gaya maka to wannan ina ce ka ce haddasa ni wani sai ka ce idaza an san idaza kawai ya maka akwai kuma munawala mutum ya karanta ainihin ya ɗauko littafin kansa ko bukari ko muslim ko kuma littafin nasu na hadisin da tara su manyan malaman hadisi sai ya miƙa maka ya sai wannan littafin nawa ka sai ka duk abin da ka faɗi a cikin maka izini to wannan yake za ka cewa haddasa ne wani sai ka sai muna walata da ka faɗi haka malaman hadisin sai da aka maka izaba wannan hadisi akwai wanda yake daraja maka kan kanta na karshe shine shine bidada samu mahaifinka ne yake da wasu collection na hadisai wanda an masa ijaza ya tara su sai ya rubuta yake cewa na yi ijaza ga ‘ya'yana ko ɗanawa ne duk hadisin da ya samu a wani mali da zai ruwaito shi to wannan shi ne misada bai kuma mika maka ba har bayan ya rubuta cikin darikarsa sai aka samu wannan rubutun na muku ijaza ayansa ko na yawa da ijaza ko ɗaya da cikin manyan ayansa ko makamantansu to wannan kana da iko idan ka zauna sai ka sai haddasa ni abi ya ka sai misada samu ne a cikin darikarsa saboda haka to wannan shi yasa yake cewa wa ana asma'u don ya gaya maka shi ya yi hadisin da kunnensa wannan shi ne martaba da kowane martaba karfi a cikin ainihin ilimin hadisi saboda zai mutum ya yi kuma shi ne yake da automatic suke ka sai haddasa na kawai da shi ka sai haddasa na muhammad bin ahmad haddasa ni wani haddasa ni wani kana shiru ba ba sai ka ce gaskiya ba ba sai ka ce kaza ba amma ina waye ka ka tukur din ne in ka sai haddasa na ba ka sai kaza ba to kaida malami kaida shi kai kariya baka faɗi ainihin abu ba ka sai muka ta tattara amma sai ka faɗa amma in sama'a ne karka ce sama'a da bayan gada ma haddasa ni wani ya ne shi kaza ko akbara ni wani ko amba'a ni wani ana amfani da shi haddasana akbarana amba'ana duka wannan malamai suna amfani da shi a wajen tattaitawa kuma a yin kira ma yadda sai na kawai ko ana da ka ce ana an san ma'anar su amba'ana ne ba sai ka ce ainihin haddasa na ba a wajen rubutu suna ainihin daga irin wannan sai a wajen karantawa za ka yi ainihin karantawa to ana shi ne ke cewa a ainihin wa ana abu ni ina jin sa da kunne na qala yake cewa akbarana al-qadi az-zahid abu amir mahmud ibn al-qasim ibn muhammad al-azbi rahimahullah qira'atan alayhi kaga ni ko to shine ma'ana da yake shi mu wannan mutumin shi ko a wurin sa qira'atan alayhi amma ni wa al'afu amma shi wanda shi kuma wurin shehin sa qira'atan alayhi ana karantawa malami ne shi kuma yana dauka wa ana asma'u sai kara ma bayani qira'atan alayhi wa ana asma'u ana karanta masa ne ina ji da kulle na fi rabiul awwal shi kuma cikin wata rabiul awwal da shi wala billahi min sanati sayni wa 80 wa 400 idan ana da kuɗe wani abu qala al-taruki imam al-taruki ke cewa wa akbarna shaykh abu nadr عبد العزيز ابن محمد ابن علي ابن إبراهيم الدرياجي الترياجي والشيخ أبو بكر أحمد ابن عبد الصمد ابن أبي الفضل ابن أبي حامد الخورزي ورحمهم الله قراءة عليهما ثم أنا كرم داروس لدولنا وأنا أقول في رجيم أو كرمين آية من سنة إلى وسبعين وعرف سميع شما كثرة تجيبه قالوا سكت أكبرنا أبو محمد عبد الجبار بن عبد الله بن عبد الزراعي الزراعي المروزي المرزباني قراءة عليه شما أنا كرم كما سينا صغره أكبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن معبود بن قبيل المعبودي المروزي فأقر به الشيخ الثقة الأمير الشيخ الثقة الأمير يتفضل والنم قال يكي تعددنا أبو إيسا وفين صاحب سكان شيء ما مسلم بيكينا معنا وإن متعلم وأن نارو شعور وأن نارو شعور وأن نارو شعور أقول إمام الترمذي to wannan shine salsalan kan littafi da haka yanzu idan misali ka ji hadisi a wannan masjidi da muke masjidi idan misali kana son ka rubuta tirmidhi to kana da ikon yanzu ka sai ka ce haddasa wane haddasa ni wane har kan ainihin sarsalar ka har kan imamu tirmidhi har kan imamu tirmidhi ga wanda ya gaya ma ga wanda ya gaya ma ga wanda ya gaya ma ga wanda ya gaya masa har kan imamu tirmidhi misali a sarsalar da kamar yadda muka yi magana wanda ya mana sarsala din ya rubuta mana shi ya karanta a wurin imamu alawi shi ya masa idaza imam al-alawi ya karanta a wurin wani shi masa ijaza imam al-wani ya gaban cewa ya masa wannan har kan imam tirmidhi wanda ya dauko wannan shine sansara kenan duk wanda baka sansara zai baka har kan mai littafin ne to da haka wannan sun ba mu har kan mai littafin daga tirmidhi da bakin sa ko ya koyar da wani wani ya koyar da wani wani ya koyar da wani har kai shi wannan wanda ya hada wannan littafin kenan shine kisa haddathana abu isa muhammad ibn sa'ud ibn saura ibn Musa at-Tirmidhi al-Hafiz mahaddathin ilimin hadisi kamar da muka yi magana za ta yi kada yake cewa shi ma musulmi da bismillahir rahmanir rahim to sai yanzu ne muka shigo magana imam musulmi bismillahir rahmanir rahim kitabu taharati ar-rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wani zamu zai magana akan sarki sannan kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa imam musulmi zai ce ar-rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda su wayanna masu tsihaye su ne tsibirin hadisin su ya bambanta da tsibirin hadisi na farko irin su imamu irin su muwadda imamu malik su ne masu tsibirin hadisi na farko to wayannan nasu ya bambanta da na su imamu su imamu malik abin da ya sa imamu malik hadisansa akwai mawkufai a ciki hadisi mawkufi idan malamai suka ce hadisi mawkufi shi ne hadisin da bai kai kan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce amma bai kai kan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mabukin hadisi su kuma yannan ba sa ruwa to mabukin hadisi bukari muslim tirmidhi da sahih da duka wayannan hadisan su bayani nan ba sa ruwa to mabukun hadisi akwai hadisi mawqufi akwai maqduli mawqufi shine wanda sai akan sahabi maqduli sai akan tabi'i to wai nan da ƙarshe malamin hadisi suka samu suna asa suka kira suna kiran su asa ba na kiran su ma hadisi wani lokacin sai a sai asa hal hunaka asarun am hadisun wasu na bambanta su misali kuma sai autara ibn umar ala dabbatihi akwai shi a cikin muwadda imamu imamu al-ayyid malik haddathani wani haddathani wani haddathani wani idan yi sai karshen hadisin sai sai autar ibnu Umar ala dabati Abdullahi ibn Umar yayi wuri akan akan ainihin taguwar sai a tafiya yayi sallar wuri ko yayi lafiya akan taguwar sai na tafiya kaga wannan hadisi an ya tsaya kan ibn Umar ne aiki ibn Umar aka kawo duk da cewa aiki ibn Umar shi ma yayi hujja ne amma dai ba a kiran wannan hadisin marfu'i in ka ce marfu'i shi wanda aka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza to shi yasa shi anan sai ke cewa to kitabu da harafin an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zai da muka cewa kenan a cikin littafin sa gaba da ba mawqufin hadisi ba maqdudin hadisi dukkan su marfu'ai ne hakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ma za a lasu wani salatun da zai saburin wannan babu zai magana akan ba a karɓar sallan mutum in ba da ainihin sarki ba duk sallar da ainihin mutum ya yi babu alwala to ma'ana ba ta karɓu ba ko ba sarki ba ta karɓu ba حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو وارد عن سماك بن حرب الحاء لتحويل السند إذا قالوا الحاء أتكلم حديثي ما لم حديثي أنا أكتب لتحويل السند معنى تنجا سند حديث لا يتوقع حديث حدثني محمد عن ahmad an ibrahima an isma'ila misali wa'annan mutum uku suka bashi ya kansu suka faɗi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din to ya samu wannan hadisin kalar ɗaya exactly kuma a gurin wasu sanadin daban to maimakon da ya zo wannan wurin sai ya ambaci hadisin saboda takaita rubutu kawai sai ya sa a sai gane cewa shi hadisin gaban shi ne ake rubi su wa'annan da suka fada amma ba a fito shi ba sai sake da ruwa kuma haddasari Ahmad an Ibrahim an Isma'ila har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kaza to iya nuna maka hanyoyin da ya samu hadisin guda biyu ne amma hadisin ya ambace shi sau ɗaya ne saboda haka malamai da suna faɗi da wannan duka malamai su ta yi inda daga an sa wannan adin duk da hawaii da sanadi canza sanadi ma'ana kenan hadisin an kawo shi guda ɗaya amma dan ƙarfinsa an same shi ta hanya guda biyu to shi ne ke cewa da sana ku sai wajen nasa idan hadda sana abubuwa da an sima ki ibn harbin hali da hawaii sanadi wa hadda sana hannadun wa hadda sana hannadun hadda sana wakiyun al-isra'ila an sima ki al-masabi musalin ali ibn umara عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من الولود من قلود manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a karban sallah mutum bai da sarki haka nan ba a karban sadaka daga dukiyar gululu dukiyar gululu shine dukiyar da mutum ya boye ta an baka ainihin amana wani dukiya sai ka boye ka danne ina abin da ke faruwa a abin da shafi hukumomi da ofisoshi da sauransu in dai dukiya ta al'umma da aka tsaya musu aiki mutum ya koye ta to wannan shi ake kiran sa gudu man ya gudu ya ci ma zalla ya warke ya ma wannan aiki ce wannan magana to duk mutumin da ya kululu dan ya sai ayin ya kululu bare shi da wani kudi ya gina masallaci a cikin wannan dukiyar kululu ko an ya bi da kudi ya sadaka a cikin wannan kululun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba a karban wannan aiki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kenan saboda haka ba a karban sadaka daga dukiyar kululu to wannan hadisin ma'ana kenan ga yadda aka samu shi qala hannadu fi hadisi illa bi tahurin hannadu kuma amma ƙarin da aka samu a yi magana hannadu shi kuma cewa yi illa bi tahurin wala ta daga cikin durulin illa bi tahurin ko kuma ko da salatu da gairu tahurin illa bi tahurin kenan sai dai da akwai sarki Allah ke karɓa kenan ma'ana dukiyar ma ta zama mai sarki to a ainihin a akwai abin da kuma malaman hadisi suke shafewa wanda shi ma malaman suke cewa to idan mai karantawa ya zo karantawa ana so ya saka shi amma su ba a saka shi saboda takaita rubutu su dai takaita rubutu ne kamar da nan gwara kasa ya ta haddasa na ku sai bakin su saridin haddasa na abun uwa na ta to anan akwai kala da ya shafi saboda idan ba kawo kalan ba zai zama da wanda ya magana na farkon shi ne ku sai bakin ya ba shi labari shi ne kuma abubuwa na da ya ba shi labari ina ba ta mun gane idan ka sai haddasa na ku sai wasu ibnu sajidin haddasa na abubuwa na da a ashe ku sai wasu ya baka labari sannan abubuwa na ma ya baka labari to akwai kara a wurin da ake shafewa saboda haka idan ka zo sai ka sai haddasa na ku sai wasu ibnu sajidin kala haddasa na abubuwa na da kenan ku sai wasu abu a wurin abubuwa na da yake yana fata mun gane kala abubuwan abubuwan da zai bashi labari saboda aka shafe wannan karan suke yi a kitabatar amma a karatu ana son ɗalibi shi kuma ya dawo da wannan kuma ya san da wannan saboda haka wannan shi ne daga cikin ka'idodin su na rubutu حدثنا أبو زيد بن زيد قال حدثنا أبو وانس عن فايش بن حرب وحدثنا حناد قال كما حدثنا وكيف duk suna shafe wannan abu saboda haka wannan ya ji a wurin wannan wannan ya ji wannan amma bai sai kalan ba saboda da an ji kai ma kasan cewa ba na farkon ne ya ci abu duka nan gaba ɗayan su ba akwai kare da ake shafewa قال أبو عيسى إمام الترمذي يسي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن daga cikin abin da ya kai magana kenan bambancin turmizi da sauran wasu littattafai shi ne ya kawo hadisi zai faɗa maka matsayinsa a kai kuma zai gaya maka ya wannan hadisin tsakaninsa da sauran hadisai da aka a duk babin da za a yi magana abin da ya shafi sallah da tsarki babu hadisin da yake wannan inganci don haka ya kawo shi ba wai shine kadai hadisin da yake da shi a wannan babin ba a wannan hadisi shine kuma inganci da haka ya kawo maka shi kadai a san ku shi fi halu da babu a san shi yake inganci wata babi an abil mali to don haka kar ka yi tsammanin shi kadai a a wannan babin din ina da hadisi da yi magana irin wannan a gurin abul mali an abi wannan hadisin mai zaman kansa ne sannan kuma ina da hadisi daga abu huraira wanda ya magana irin wannan magana wa anas ina da ma- hadisi a wurin anas wanda ya magana irin wannan magana wa abul maliki nan kuma ibnu usama da ismuhu amin sannan abul maliki alkunyar sa ne saboda karka dinga ji a wasu sura ya fata sunan abul maliki abul maliki bari ya fito maka da sunansa sunansa ainihin amin saboda kawai yana daga cikin babban ilimin hadisi shi ma yawanci ana kawo alkunya ne alkunya ne amma ba a san asalin sunayen mutanen ba to shi in ya kawo alkunya yana kawo asalin sunan mutumin yace ismuhu amiru wa yuqalu ana cewa zaidu bin usama da ibnu umar al-khuzali ana gaya masa kuma zaidu bin usama da ibnu umar al-khuzali dan haka wannan yana gaya maka akwai abin da ma- wasu malaman hadisi wanda suke ainihin ba su girma kuma ɗaliban hadisi wanda suke ko neman girma suke yi wanda malamai suke kira su tadlisi idan wani yana son tadlisi to yakan yi amfani da sunaye na mutum kala kala sai ya baka hadisi da waɗannan sunaye daban-daban ne mun ga dai an ga masa abu mali an je ta so asalin sunansa aliyu su shi ne sannan kuma ana kiran zaidu duk shi ne zaidu bin usama da ibnu amr al-kuzali shi ne to wani da yana sai mata cewa hadisi iya da hanyoyin karban hadisi da yawa idan wannan ɗalibai ko kuka zo wurin sa sai sai haddasa ni abul mali kala kaza kala kaza idan aka sake zuwa wani kategori sai sai haddasa ni zaidu kala kaza wa kala kaza in aka sake zuwa kai sai haddasa ni al-kuzali kala kai za ka yi tsammanin wasu mutane daban-daban ne alhalin mutum ɗaya ne to wanda ya shiga da sauran shi na kiran tasiri kenan ya da cikin ba shi ma babu ne mai zaman kansa ilimin hadisi tasiri to shi yasa shi ainihin Tirmidhi ya da ilimin wannan abun ya kamar yadda muka faɗi da ba za a ce wa ainihin mutum haji ba a kan ka'idar ilimin hadisi ainihin ko abu a warabi ko man kalin ta kaka alfi alfi wasu biyu ka haƙƙaƙa shi ne wanda ya haɗa kalin kamar miliyan ɗaya a kansa ka alfi alfi kuma wasu biyu ka haƙƙaƙa shehanan ya tabbatar da su ya san su to kun ga alamar kiran alamar sai za su kenan wani fa shi ne wani shi ne wani shi ne mai wurin kaza shi duk ya yi bincike akan wani abu ya tabbatar da su to da haka wannan saboda maganin tasbisi kenan babu ma za a yi fadlin duburi wannan babu zai magana akan faralan alwala ko ainihin a sarki ko a asmana dai alwala حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك بن عيسى حدثنا مالك بن حنس حال تأويل السند وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من مذمته آه، كل خشية نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء مع الماء أو مع آخر قطر الماء آه، أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من بدنه كرد إليه كرد من يديه كل خشية فتشت حائل يداه مع الماء أو مع آخر الماء حتى يفوز الآن نقيا من الذنوب to wannan hadisin shi ma ainihin abu ya toshi harkar ainihin aba burera Allah ya shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tawadda al abu muslim idan ba musulmi ya alwala aw al mu'min ko mu'mini ga mana shakku min rawi kenan inda za an kawo irin wannan abu wanda dukkan za su ɗauki abu guda ɗaya ma'ana ba ainihin wani sabon ilimi aka kawo ba to an ka an samu shakkun minar rawi ne inda akwai yin muzayara a ciki to wani ka wani karin abu ne misali a ce idza tawassa ar-rajulu aw al-mar'atu to ba za ka shakku minar rawi ba saboda akwai muzayara a ciki to amma idan aka ce idza tawassa al-abdu al-muslimu aw al-mu'minu to ai da ban ɗaya ne to don haka shakkun minar rawi ne shi rawi ne yake kokonto musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko mumini ya faɗi amma ɗaya ne da sai musulmi da sai mumini duk abu ɗaya ne saboda haka idan tawadda an amsa musulmi aw muminu fa qasala wanda ya wanke ainihin fiskarsa to kar da min wati kullu kadiyatin nazara ila abi ainihi ma al ma'i aw ma akhir kadil ma'i dukkan abin da idon sa ya kalla da ka wanke fiska mutum ya wanke to wannan ruwan da ka wanke fiskan da shi digon karshe da zai diga kasa to zai shiga da dukkan zunuban da idan mutum ya kalla na ainihin wanda yake haramu idan mutum ya kalli haramu sai ya zo alwala ta sai a zaha idan ya wanke fuskar sa ibon karshe zai shiga da ruwan zai shiga da zunubin da duk abin da idan sai kalla na ainihin wannan wannan mahadin wannan kallon sa da karshe aw na yi hada ko makamancin wannan ma'ana abin da ya faɗi amma ma'a su bi ma'ana wa kenan وإذا تصل إليه كرزت إليه كل قرية مدشر يداه مع الماء أو مع آخر الماء حتى يكون نقيا من الذنوب إذا يوانك حنون سما تودقون karshe da zai diga zai diga da zunuban da hannunsa ya aikata inda tabawa ne duk abin da shi ya taba inda zunubi ne ba shirka ba wani abu ba to digon karshe zai diga da duk abin da ainihin mutum ya taba kafin shi ya gama alwala sai na iya mina zunubi ya tsaka daga dukkan zunubai kafin ma ainihin zai sallah ma'ana kenan in kafa ne ma mutum ya wanke ba wa digon karshe zai diga da dukkan zunubin da mutum ya taka ya je wurin da aka haramta da wannan ainihin kafar tasa kafin shi ya gama alwala ma'ana dukkan zunubansa sun gane gaba daya kuma da haka shi ba musulmi Allah ya masa gata gaba da baya in dai mutum musulmi ne mumini ya yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake fadi ma'ana duk wanda kaga ya shiga wuta in dai musulmi ne to ya zama fada wuta ne ba wannan da ake ce masa fada wuta a kore shi ya sake dawowa a kore shi to sai mutum ya zama fada wuta sannan ya shiga wuta amma in ba haka ba akwai abubuwa da yawa da za su hana mutum shiga wuta shi yasa ma ainihin nake magana yake cewa sai na wannan yake magana yake cewa yana mamakin wanda ɗaiɗayan sayar da ya kuma goma aka ce me yake ta yace to idan mutum ya aikata zunubi dai za a rubuta masa idan mutum ya aikata aikin lada goma za a rubuta masa gari ya waye tun daga safe har dare in ka aikata aikin alkhairi za a rubuta ma goma in ka aikata wanda aikin a rubuta maka alkhairi goma to zunubi ainihin sai kayan zunubi ashirin fa tukuna kafin su rinjaye wannan abu alake aiki a kai sa abu da biyu to a sai dai wai har ɗaya ɗayan ka su rinjaye goma goma ka ayi ne gobe ma ɗaya ɗayan ka rinjaye goma goma ka su ayi ne har a sai an ja hawa su ke rinjaye a rashi wata yanzu ina mamakin wannan musu da haka musulunci babban wani abu ne wanda idan kowanne ya same shi ya samu ainihin abin da ake bukata don haka shi ne yake cewa to ga wannan hadisi shi ma ya tabbatar masa cewa wankewan ƙarshe shi da hadisi da cikin dukkan zurfin mutum ƙara abu isa imam musulun zai yace hada hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne hasan sahihi malaman hadisi sun yi magana kan wannan ibara ta turbizi magana mai yawa wanda a ƙa'idan hadisi hasani ba shi ne hadisi sahihi ba sai hadisi sahihi ya fi hadisi hasani kamar yadda muka yi magana a karatu na hadisi idan ka ji an ce hadisi sahihi ya ce kan wannan guda biyar da suka lissa kaf din su idan ka ce hadisi hasani shi kuma a wajen masu dabda haddar su na an samu karancin hadda a wurin sun da cikin su amma karancin bai yi muni sosai ba wannan hadisi a kira shi hadisi hasan to amma dukkan malaman hadisi ba mu irin wannan ibarar sai ba musulmi sai kawo maka hadisi da kuma hasanun sahihi ko sahihun hasanun to da haka malamai sun yi tawili da yawa kan suka ce da gaskiya wanda suka bai da suka ce idan imam musulmi zai ce hadisun hasanun sahihun ko sahihun hasanun to yana nufin sahihun bin wajihin wa hasanun bin wajihin akar ma'ana hadisin ya same shi cikin hanyoyi guda biyu ne a ɗaya hanyar tun daga shi ma ya kawo ta hawilin sanadi ya kawo ha a cikin maganar gasa to a ɗaya hanyar sahihi ne a ɗaya hanyar hasani ne da haka kenan sai ka dauke shi a bangarori guda biyu hadisin hasan ne hadisin sahihi a ɗaya bangare wasu kuma suka tsaya idan ya tsaya hadisin sahihun hasan abin da yake rufi da shi hasanun din na lokacin ne sahihun a ka'ida malamin hadisi ka je ka bi wannan ka'ida guda biyar sai ɗaya sahihi ne hasanun kuma hasan na luga ne mai kyau ne na mai kyau ne zai ɗabe kyau kuma da shi kowanne wasu man suka ce a ba haka yake nufi ba wanda yake nufi idan ya ce hadisun hasan sahihun hasan sahihun ainihin a wannan sharadin malamin hadisi hasanun kuma ana aiki da shi tunda mun ji magana a kan da wuce akwai hadisin da sahihi ne amma ba aiki kamar yadda zamu da duka ka'idojin su to haka hasanun ana aiki da shi to haka an yi tawili manzanni da yawa malamin hadisi ne magana a kai amma dai wanda ya fi karfi a ciki shine sahihun min wajhin wa asal min wasu na haka da haka duk da muka ji ya ce hadisin alfai sai yau na bani kar mu tambaye kan mu sa abin da yake nufi ke kuma shi kadai yake amfani da wannan tsari wannan duk malamin hadisi duk malamin hadisi ma su maka sahihun kawai ma su maka hasan to shi yake cewa a ainihin kala yake cewa hadisun hasanun hasanun sahihun wa huwa hadisu malik kuma hadisin imam malik ne a hadisu malik ne an sahal daga sahal ibn abi an abi daga mahaifinsa عن أبي هريرة وأبو صالح والد صالح هو أبو صالح السماني شيني ولا كده مثلا أبو صالح السماني اسمه زكوانا أصلا سورة زكوانا وأبو هريرة اختلف في اسمه أي سابعني شكو أبو هريرة بيع أصلا سورة ina ka abu kurera alkunya ne yayi misali baban kyanwa asalin sa abu kurera alkunya ne saboda haka me asalin sunan abu kurera shi ne ke cewa ainihin wa abu kurera wa abu abu kurera ismu kalu fi ismu kalu abdu shamsi wasu da sunan sa abdu shamsi wa kalu ka sai abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr wa haka da haka ne ai wato ruwaya da akwai da aka ayyukan abu rahman ko ibn sakrin قال محمد بن إسماعيل إن ده إمام الترمذي قال محمد بن إسماعيل البخاري saboda haka kala Muhammad bin Isma'ila ma'ana Bukhari ce baya cikin sa kala Bukhari Muhammad bin Isma'ila wa huwa al-asaqu ma'ana Bukhari yace sunan karshen nan shine asaqu ainihin Abdullahi bin Amr kenan a wurin Bukhari shine asaqu mafi inganci a sunan Abu Hurairah kenan sabanin cikin kiransa abdurrahman bin sakri a wata a wasu wurin bai da zaka ji a hadisai bukari shi a wurin sa huwal asaf iya da sunaye daban da aka gaya masa amma wata wurin tare da yi ma'ana sunayen sa ita huwal asaf kala abu isa shi da musulmi zai zaki cewa wajen babi a cikin wannan babi ina da hadisi an usman ibn affan arwajo hadisi daga usman ibn affan wa thawbana wa sunabihi wa amrun abasata وسلمان وعبد الله بن عمرو والسنابهي الذي روى عن ابي بكر الصديق سنابهي ديرو ديرو دغا ابو بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم bai ji hadisi a wurin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin shi wannan suna abin da yasa ya maka wannan magana akwai kuma wani sunabihin da ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in ka ji sunabihi da ya rutuwa da suna wata binu a suna bukar to ba wancan sunabihin bane da haka shi bai samu fi hadisi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai sai Usman bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu Abdurrahman ibn Usaylata wa yukanna ana masa alkunya ko yukna Aba Abdullah rahal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ku bi da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabiki kafin ya isa manzo Allah ya wafat ya tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina kafin ya isa wurin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafat na'am وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم احاديث اما اكو حديث da rubuta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai an samu wasila da haka idan shi din ya rawaito hadisi kaji ya ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hadisin shi ne ake kiransa ma'ana a shi ne ake a wannan hadisi zaka ji an ce an samu a wannan kenan ma'ana an samu wannan abin da malamai kan ce kira ma'ana an kira manzo da sahabi ko kuma tabi'i da shi daga cikin babin tabi'ai ne ba su ainihin ainihin yawa na an samu irsali zaka an ce an samu irsali ma'ana wani hadisin mursali ne domin bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuma suna yi duka tabi'ai suna yin irsali don haka shi fa imam maliki a wurin sa irsali baya daga cikin abin da ke kawo hukun hadisi tashi ya ce an rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma shi ma ba zai ce haddasa ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba shi dage in ya zo wanda zaka dace an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya fadi sai na so ba ba sai ya fadi sai na umar ba suna aiki kuma na ba shi yasa ya ce shi kuma hujjar sa yasa misali ba kuma bane sai ke cewa dan me yaso da ittiba'a kullu yusul dukkan tabi'ai suna yin misali ba a roto tabi'i daya da wanda bai yi misali a cikin hadisansa ba to a wurin shi misali ba ainihin muni ba ne saboda kusancinsu da manzon Allah da sallallahu alaihi wani lokacin kawai an zo ba yin da maka haddasa ni Abubakar ba babu tuhuma kun san sai na Abubakar a gurin manzon Allah yake kawai sai a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kaza bayan su wanda kan sun ji haddasa ni Umar Rasulullah daga baya ne aka shiga tuhuma sai ake cewa to mutum ba zai faɗi ba zai irin wannan ba sai ya fi a wurin waye sai aka yi ya samu rauni dan haka dai sai a gurin Imam Malik irsali ba da cikin kufa shi sunabihi bai samu ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa sunabihi ibn al-asam ibn al-aysar asar shi kuma al-ahmad al-ahmad shi sahibi nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuqalu ana kiran sa sunabihi shi ma aidan wa inna ma hadithu qala amma hadithu shi sunabihi guda daya aka rubuto ya ta tabi shi nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni mukasiru bikum umama fala tasilunna ba'di wannan shine hadisi da shi kuma da aka rubuta cikin wannan shi wanda ya zama sahabi shi sunabihi da haka idan ka ji wani hadisi da aka ji maka sunabihi ya fashi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba wannan hadisin ba to kenan hadisin ya zama mursali ne tunda shi ma suna bi yiwu sahabin ga hadisin da rasul kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cewa inni mukafirun bikum al-umma ni zan yi ainihin nuna musu kana da kiyama jama'a ta ma tsewa ma ta kiyama don haka wala tasulun da ba a kar ku yi ya kan suna ku yi ta suna bayana inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne hadisin suna bi yiwu wanda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malaman hadisi sun yi wahala da yawa a kan hadisi kamar yadda muka yi magana a baya malaman hadisi sun rawaito abubuwa da yawa suna da ilimin hadisi mu a yanzu duk wanda zai buɗi baki ya yi magana a kan hadisi to zai dogara da abin da su wa'annan suka faɗa duk abin da wa'annan din suka faɗa yanzu irin wannan abin da muke gaya muku ga wannan da bane wani sunan zuwa ne wani bai ji daga wannan ba in ba sun yi ba sai wani makamantin sa in ba wani makamantin sa sai wani makamantin sa su ne suka yi wannan aikin kusan gaba ɗayan sa ba yadda za ka ɗauko wani aikin hadisi a yanzu ba ka zo da su ba to sannan su din kuma ba su yi wani sakali da hadisin ba illa iyaka sun bashi a matsayin sa na zai kai kuma ina ka samu a tsoratin ka zagi wannan hadisin ba ka da tsoron zagi wannan hadisi ba ka da tsoron ka kira wannan hadisin tatsuniya kawai don hankali ka kwanta ne ka kuma abin da aka rusu na biyayya ga manzon Allah wanda da suka yi da soyayya da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba roƙo a wurin ka dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu masu abin hadisi da ihi kamar da muka faɗi a sarsara da yake kawo matsala wanda ya ta samu matsala a wurinsa sai ka wani hadisi ya da yi da tsofa amma ba sai ka dake shi ka dake shi hadisan da ake ainihin kago su an tantance su kai sai wa yana hadisan ya haramta ma a faɗe su inda ba waya ta auri malamin shi ba suna nan wanda siyasa ne kawai ta sa a kago su kuma ba su da sarsa kuma da hadisan sun tafi sarsarin su suna tarin sa wani hadisin kariya ne kowa da za a bakar yanzu ne sun malamin hadisin bakar malam yana wani wani da kuma bakar yanzu kasa saboda haka hadisin an dauka a yi zai amma duk hadisin da zai da su ya yi to sai dai ka sai masa da ifi da nauyi amma ba za ka sai masa hadisin ka biya ba sai dai ka sai ni ban fahimci wannan hadisin ba ko wannan hadisin bai zauna mini ba ko kuma a matsayi na bai sai fahimci wannan hadisin ba kawai sai ka wuce wani kuma zai iya gane wani zai masa tawayi zai masa tawayi da haka haka ake wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa'azka ayoyi haka ake musu wa'adda ayoyi haka ake musu imani bai taba zama ɗaya ba wanda ya yi wani imani wanda ya yi wani imani fahimta ba taba zama ɗaya ba wanda ya yi wani fahimta wanda ya yi wani fahimta shi yasa kullum ake faɗa da wasu wanda ake sai musu matsalar su su duk abin da wasu gane a cikin rufe babu shi wani shi ne asalin abin da ya sa ake zaka dai su baya suna faɗa suna magana da wahabi su duk abin da bai dace da fahimtar babu shi a cikin to cewa babu shi a ciki ba karamin matsala ba ne da cewa kai bai yadda da shi ba shi ke nan amma ka ce karya ne wannan babbar babbar matsala ne don haka muna kuma wannan magana da wani muke fili mun mutane da jisi saboda mutanen ainihin dariƙa kai saboda ainihin ana abin yanzu a cikin rigar dariƙa wallahi duk wanda ya fita a cikin rigar dariƙa ya kafa wani abin da ya faɗi ba a wurin shi zai sai mun san inda yake amma ba za ka zo cikin riga dalika da da'in dalika ba su an kara ba suna jinka kuma suna zagin su a farkon lalata kuma suna zagin tuntun tihari kuma suna zagin wasu a da irin zagin da ba haka a malamin musu na dora ba kowa ya yi da mun yi magana kuma yin shi don haka irin wannan ilimin da malamin suka zuba ba karamin ilimi ba ne da aka shi ne ke faɗi a cikin wannan yake sa wasu sahabi biyu shi ma wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin sa anan lokaci ya ce amma da za mu ƙara da wannan hadisin guda ɗaya yake cewa ma za a ta lissa salati a subu wannan babu zai magana akan cewa makulle mabudi na sallah shi ne sarki حدثنا قتيبة شي wannan قتيبة nan za ka ga a farkon hadisi na farko ma shi wannan yake حدثنا قتيبة بن سعيد shi ne hadisi na farko shi wannan قتيبة nan babban malamin hadisi ne da yake Khurasan wanda shi ma musulmi da ya fara shi to wannan malami قتيبة da yake Khurasan babban malami ne iya da babbar makaranta ta karatu hadisi domin za ka samu sama da dari a matsayin karatun hadisinsa kuma hadisi kawai yake bayarwa sannan kuma mai dukiya ne mai kuɗi ne a ruwaito cewa a wurin kurasa da baba wanda ya gashi dukiya za ka za ka dinga cewa hadisai saboda ya ba da hadisai da yawa ya samu lokacin da ya zauna ba shi da maganar neman kuɗi ko wani abu kaza ba da hadisi ne kawai yake yi saboda haka shi ne wannan kusai bari sake to hadisana kusai bari wa hannun ومحمود بن غيلان ما ذكر حدثنا كنا قالوا سكت حدثنا وكيل عن سفيان ها لتحويل السند وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن معدي حدثنا سفيان عن الزايد محمد بن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي عن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الجماعة يدعو صلاة القبور مبود صلى شيء سرجي وتحريمها التكبير حرم فارا shine kabbara kalama wa tahliluha at-taslim halatta wa kuma zama da kaji ka samu fita an sallame ka shine ma'ana yin sallama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala abu isa imam muslim zai ce hada hadithu asabu shay fi hada babu wa asam wannan hadisin shine inganci a cikin duk abin da nake da shi a wannan bayi wa asan kuma yin inganci da kyau wa abdullahi bin muhammad bin ubayd bin kuwa saduqun ainihin ke gaskiya ne وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل مثله أما wasu malamai daga cikin malamai ilimi sun yi magana a kansu amma bangaren haddasa ma'ana iya dan raunin hadda a kan to za ka gashi ya rawaito kuma ya gaya maka matsalar shi yasa masu cewa wai ya rawaito wanda ne a ai shi yasa aka a wajen kare shi aka faɗi wani hadisan da aka ce ya rawaito a wurin mali a ai da ya rawaito kuma ya gaya maka kowa abin da sai ya gaya maka saboda haka shi wannan amma malamai su yi magana amma maganar da aka yi ba wajen adalar sa bane malamai na hadisi suna suna matukar sakatsantsan a wajen daukar hadisin mutumin da yake da raunin adalci amma da raunin hadda ko dan wasu abubuwa haka to wannan suna suna musama a suna daura a wurin amma inda na abin da shafi adala ne suna yi da karatu shi yasa aka sai imamu bukari ya taɓa zuwa wani malami zai tafiya kusan sama da zango arba'in zai je karbi hadisi a wurin wani malami da ya je sai ya samu an ce malamin yana da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sai samu malamin yana kiran fari yana kiran ko dokinsa ne ko kikiyarsa akan ta zo kamar akwai abinci da ainihin dabbar ta zo ta ashe babu abinci a cikin fariyar da dabbar ta zo yana so ya kama ta ne yana irin kiransa da dabbar ta zo sai kama igiyar sai bukari sai ya babu komai a cikin kwaliya sai ce sai juya kawai sai sai fasa sai ce wannan ba zan karbi hadisi a wurin ba tun da yau da dabba ma zai yi zaman dan adam wata kila saboda ka alman da ainihin adalci a wurin malaman kafin hadisi to don haka yake so an yi magana a kansa amma kuma yi mai ta bangaren haddarsa aka yi magana shi yasa shi ma wani bukari shi a wajen haddarsa shi kuma automatic ne number one shi sa aka ba shi gaban dukkan malaman hadisi domin shi mutumin yankin iraki ne ba balarabe bane kai to wata ran ya zo madina da ya zo madina manyan malaman hadisin madina suka ce bukarin nan bari za mu zarrabe shi an ce wani malamin hadisin mun ya da hadda bari mu zarraba shi kafin malamai kai tsaye ba a cika sallama mutum a cewa ne ya ce mu ba sai an tabbatar kai muna kada ta zarba dare to shi kenan aka taro hadisai guda ɗari sai aka cire sarsalarsu aka canja sarsalar haddasani muhammad bin isma'il bin waye bin ibrahim sai an zero su sai a sai an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sai a faɗo hadisin amma sarsalar wannan hadisin sai a cire wannan hadisin sai a zo a jora shi da wannan sarsalar sai a cire wannan sarsalar sai a jora shi da wannan sarsalar sarsalar wannan hadisin ba shi ne wanda ya dogo shi ba sai da aka yi hadisi ɗari aka taro a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukari ya zo bukari ya zo aka zama kewaye shi sai malamin su to muna da tambayoyi da za mu yi maka sai wannan ya kawo hadisi حدثني محمد بن اسماعيل بن وائل بن وائل بن وائل سيادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظل يأتي كذا كذا كذا كذا كذا كذا سيا جمع alfiyar wani hadisi an gama sai buhari da wasu ma da ke bai cikin wanda wasan koyi din ba wasan aikin da malamin suka yi ba wasan aikin da malamin suka yi ba suna yin wannan ne ba ake sa wani imamu muhaddisina shugaban malamin hadisi ka wannan wannan din aiki shine ake cewa imamu muhaddisina shugaban malamin hadisi hadisi kaza bai san shi ba hadisi kaza bai san shi ba hadisi kaza bai san shi ba su da kuma suka yi aikin sai suka fara kallon juna wannan bai gane suka fara magana wannan bai gane sai da aka gama hadisan nan kam ina zuwa bai sani da aka gama sai su to ni dai abin da na sani حدثني وعن أخوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد قوة نفس وسلسل سلسلة سيد دون عوانا حديث كم سيد يمين السوء لا أدري يقول هكذا الرسول كون يقوى على وقت ذلك أبا يقول أنا سنة فضل السواء وأن فشين إمام المحدثين musamman ka zama mutanen madina suna ganin su ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce wani mutum yana san kasar Iraki ba ma balarabe bane asalin sa a ce kuma shi ne kowa to ka san kuma shi ilimin hadisi ilimi kuma wani abin da ka tsayawa Allah zai baka ba magana cewa wa da kaza kaza abin ka tsaya masa Allah zai baka to da haka shi ne imamu muhaddisi ne kenan shi imamu bukhari saboda karfin haddarsa to shi ne ke cewa a an yi magana akan haddar shi wannan ainihin mutum shi wannan bawan Allah kullima alaihi ma'arafa magana kirki haddarsa قال أبو يوسف abu isa ya sake cewa wa samitu muhammad bin isma'ila na ji imam al-bukhari ke da kullu yana cewa kana ahmad bin hanbal wa ishaq ibn ibrahim wal umayyi yahdathuna bi hadith abdullah bin muhammad bin aqil shi kuma da nasu bukhari na gaya ne wannan manyan malaman hadisin imam ahmad bin hanbal ishaq ibn ibrahim wal umayyi suna hujja da hadisin shi kuma abdullah bin muhammad bin aqil suna hujja da hadisin maraki na suna kafar hadisi da an yi magana kan da an yi magana kan hadisi qala muhammad in ka da muhammad ba ya shi bukari ke imam bukari yace wa huwa muqarabul hadith shi kuma wannan wannan wanda ake magana a cikin akan sannan muqarabul hadith ne akwai ma'ana maratib ta'dil muqarabul hadith ya daga cikin kalma da ita ce kalma ta karshe a wajen addala mutum bangaren hadisi kalma guda biyu ne idan aka sai wani mukarabul hadisi ne ma'ana hadisi za a iya karɓar sa adalci ne ko kuma aka salihul hadisi ne in ka tsira sai malamai su wannan ya karɓi guri ne na sama da su ana cewa wani sika ne wani hadisin sai ne a zai a ce wani adalin adali ne to shi ne karshe a kasa kasa kuma na karshe ne mukarabul hadisi salihul hadisi ma'ana kiran bukari ya masa ya addala shi ya ya ainihin wannan dinsa ya yi kaddara shi ya mai da shi adali amma da wannan kalmar ya yi amfani ma'ana ko muqarabul hadith babu ne suka to duk wanda aka masa wani abu na addalawa kuma to yana da cikin adalai saboda haka yace na sai ba mu kana tsaro muqarabul hadith shi muqarabul hadith ana karban hadith قال أبو عيسى يا أبو الزبير أنت وفي الباب الزابر وأبي سعيد لكن أبو حديث الذكر الزابر تقابل سعيد حدثنا أبو بكر محمد بن أي ابن زنزوي البغدادي وغير واحد قالوا سكت حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن كرم عن أبي حياء القتال عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء ثم wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabudin aljanna shine sallah mabudin sallah kuma alwala sau da haka alwala da ya kyau shi ne sallar mutum za ka sallar mutum da ya kyau shi ne zai samu shiga aljanna ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so za mu tsaya wannan wuri kamar da muka faɗi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi zuwa za ku zuwa a tsaya abinda muka ji dai Allah ya ya mu Allah abinda muka ji mana kuna tambaya ne kuma babu tambaya الحمد لله يقول ذلك الله يكرمك. كتاب الفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الرسول وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته